الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد wannan shine darasi na uku a cikin karatun littafi na ashmawi akwai inda ake inda aka yi bayanin abun da ke walwale arwalla inda ya kawo zance in yatsu inda ya ce walau bi asba'in za'idin in hassa fassara mafi inganci shine duk da waccan fassara da muka kawo akwai masu fassara shi da haka azza'idu fil asba shine dan yatsa wanda yake hito ma mutum na shidda an gane da kyau ko yawa akwai dan yatsa wanda yake hito ma mutum haka na shidda to shine azza'id idan ya kasance yana motsi kamar yadda yan yatsunka suke motsi ma'ana in ka motsa yan yatsunka shi ma yana motsi shine alhassikin shine in hassa to shi ma idan ya taba al'aura arwalla ta kare a waccan fasara da muka kawo in hassa yana nuhin idan ka sama 'yan yatsunka wani abu ka ƙara wani abu kan 'yan yatsunka sai ka taɓa al'aurarka kuma sai ka ji daɗi shi ne hassa kina a waccan fasar da muka yi to arwalla ta kare to dukkaninsu dai suna ba da ma'ana wallahu ta'ala a'lam za mu tashi mu yanzu muna a cikin babul imama ko na'am malam ya ce wa yustahabbu salamatu al'a'adha ilil imami kuma ana son gaɓoɓin liman su kasance lahiyayyu ne ana gan da ke ko wa tukrahu al'imamatu al'aqta an kyamaci limanci na wanda yake da cirarrar gaba wal ashal da kuma mai shayayyen ɓarin jiki misali wanda bangaren jikin shi guda ke aiki guda bai aiki ko kuma wanda aka cire ma misali kafa ko aka cire masa wata gaba da mai muhimmanci daga cikin gabobin jikinsa wa sahibi as-salati ina nufin salasul bawl da ma aboci yoyon hutsari shi ma makruhi ne ya bada sallah wa man bihi quruhun lis-sahihi galahiyayye wanda yake fama da ƙuraje wanda suke sa shi yawan soshe-soshe misali irin ƙazuwa ko abin da ya kama da haka ko wani wuri haka da ya ji ciwo dai wurin yana cutar da shi a cikin sallah kenan makruhi ne ba a ce haram bane su ba da sallah wa imamatu man yukrahu da kuma limancin wanda ake kyama ma'ana wanda mutanen anguwa ba su so ya ba da sallah to makruhi ne ya ba su sallah wa yukrahu lil khasiyyi haka kuma an kyamaci limanci ga al khasi shine wanda aka ma daddaka an san daddaka ko shine akwai yanda ake a daddake mutum marinansa ake daddakewa sai ya kasance baya da sha'awa a da mafi yawanci suna yin su ga bayu mutane ma ga bayu mafi yawanci ake yin shi idan mutum na da bawa bawa bai zama kurum shi kenan sai a daddake shi a daddake mishi marina sai ya kasance baya sha'awa amma ya yi shahara a cikin dabbobi raguna da sauran shi ya sama ko a wajen layya malamai suna da suna gani yana daga cikin dabbobin da ba a layye da su ko makruh wasu malamai su ba a yi wasu ma suka ce makruhi ragunan da aka daddake tunda mafi yawanci irin su girma suke sosai tunda yawan saduwa yana sa mutum ya kwanjale to a cikin dabbobi ya yi tasiri to idan rago aka daddake shi baya hawan sauran dabbobi to sai ya ta girma kaga ragona ta shika yana batsewa to an daddake shi ne ana gane da ke go to wannan shi akwai zaka ga marinan suna nan amma sai dai daga ciki ne aka musu wata illa wadda ta yanke a sha'awarsu to haka wanda wanda wanda yake da daddaka makruhi ne ba da sallah wal aklaf aklaf shi kuma shine wanda baya da yanka to kun shi idan mutum baya da yanka makruhi ne ba da sallah yau ma san wani karan ba ni zai kai ka baka gano mutum bai da yanka yawwa al-ma'abun sai al-ma'abun shine wanda baya da sha'awa shine wanda shi kwata-kwata ma baya da sha'awar me yake da suna mata sai maza kenan kwata-kwata shi baya sha'awar maza baya sha'awar mata sai maza shi ake cewa ma'abun ana samun wannan za ka gan shi dai abota ne da maza dai an kama ki zancen aure to shi kenan za a yi faɗa da shi kuma mafi yawancinsu irinsu ne za ka ga suna faɗawa a cikin al'amari na liwaɗi wanda akwai wanda su halitta ne Allah yana jarabtar mutum ya sami shi wannan sha'awar sai ya ga ya zai bi wannan sha'awar ta haramun ko kuma zai ƙoƙarin yaƙi da wannan sha'awar ana samun wannan shi yasa zaka ji labarai kaga an ce maka wani mutum kamili akwai ma wanda akwai ma wanda na sani alaramma ne daga cikin mahaddata alqur'ani wannan jarabar ta ta same shi to irin wannan ba ba a yarda su ba da sallah shine ma'abul wa majhulul hali da kuma wanda ba a san halin shi ba ana ba a san mutunan kwarai bane ko mutunan banza ma malamai suna ganin ka'ida shine musulmi ka mishi zato na mi na alkhairi zannu bil mu'minina khairan in an ce sai wanda ka san halin shi zai baka sallah akwai aiki kenan in ba limamin masallacin ku ba za ka yi sallah bayan kowa ba kai wata ran ko limamin masallacin ku ma baka san cikakken halin shi ba wa waladi zina da kuma dan zina shi ma wannan maganar ba ta sabuwa bindiga a ruwa dan zina baya da wani aibi aibi na ga uwayen shi kina ana sallah bayan shi wal abd fil faridati an yakuna imaman ratiban bawa sallah ta farilla ya kasance limami tabbatacce shi ma makruhi ne al imamu ratib shine limami tabbatacce na masallaci kayyadadde بخلاف النافلة سابان النافلة سباب له فإنها لا تكره بواحد منه ma'ana nafila ba a ba makruhi bane duk waɗanda aka zano su ba da sallah su ja mutane nafilta wa tajuzu imamatu al-a'ma wal mukhalifu fil furu'i limancin makahu ya halatta da kuma wanda ya saba a cikin al-furu' kun san akwai al-ikhtilafu fil furu'i akwai al-ikhtilafu fil usuli shi al-ikhtilafu fil usuli wannan kahurci ma yake kai ga mutum usuluddin irin su imani shika-shikan imani nan guda shidda misali mutum ne yake tantama game da mala'iku ana ganin da kyau ko to kun ga wannan ya saba a cikin asali na me na addini wannan zai iya maka hurta shi ba abin shi sallah hukun misali wanne bai yarda da wani annabi ba daga cikin annabawa kaga wannan daga cikin mai usul ne ikhtilafi ne a cikin me a cikin usul kaga misali ɗan kalakatu sabanin mu da su sabani ne a cikin me usul dan bu su yarda da mi ba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali ɗan shi'a su ma ikhtilafi ne a cikin usul domin bu su yarda da mi ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alqur'ani ya mi ya yabe su wannan shine kenan ko kuma ƴan ahmadiyya masu ganin akwai wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga duka wannan ikhtilafi ne a cikin me usul ba abin sallah amma al-ikhtilafu fil furu misali sabanin da ƴan izala suka samu da wasu daga cikin ƴan tijaniya ana ganin da kyau ko ko kuma sabanin da ma aka rika samu tsakanin ƴan tijaniya da ƴan qadiriyya kamin zakkowar musulunci wasu suna ga za a rungumi hannu wasu suna ga ba za a yi kamin zakuwar sunna nake so in ce kamin zakuwar izala dai zan ce ala gani da ke ko yawa misali rungumi hannu da mi da rashin da sakin hannu kun ga wannan ikhtilafi ne a cikin me a cikin furu ai duk kowa ya da sallah ko eh to rungume hannu baya daga cikin asa baya daga cikin abin da zai kai ga har kahurta mutum to amma a lokacin fa yaki aka rika yi tsakanin yan sadalu da yan kabaru in kaji ana kabaru suna nufin kabudu masu rungume hannu su ne yan kabaru yan kabudu yan sadalu su kuma masu ne masu sakin hannu yan tijaniya suke rungume hannu ana ganda ke ko yana daga cikin wani abu mai kyau na tijaniya in ya shi shi ya zo da rungume hannu cikin tijaniya ma lokacin duka kadiriya ake ba a rungume hannu wannan shine kenan ko da yake kuma an zo da wasu abubuwa kuma abin da ya sai a hankali ya shiga bangaren aqida kuma sai a hankali yawwa to a takeice dai nan zawahir wallahu yatawalla sara'ir amma in ya shi zo da rungume hannu a kasashen mu na Hausa a da ba a rungume hannu kun ga ai kuma rungume hannu menene sunna ce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaba ina ne wal innin na'am da innin innin shine wanda la shahawata lahu kata'an shi baya da ma sha'awa kwata kwata kenan kishiyan ma'abun ku shi ma'abun yana da sha'awa ma maza yake sha'awa shi kuma innin baya da sha'awa ma kwata kwata ya saba ma khisi shi khisi an menene yawwa shi an daddake da yana da sha'awar amma an yi an daddake sha'awar ne walmujazzam da kuma wanda yake fama da cutar kuturta illa an yashtadda juzamuhu sai in dai kuturtar tasa ta ta ta me yake da suna ta tsananta to wannan lokacin ma ya bar limancin shi yayi domin kun san kuturta tana sa wari to in ta tsananta shi ne ma'ana ta yi ta wari ta yadda in ya zo yana wa mutane limanci duk wari yana ɗume ne masallaci to wannan kun ga haram ma ne ja mutane don zai cutar da su to amma in ba ta tsananta ba makuruhi ne shi ne ma'anar ce mala ce wa ya durru bi man kalfahu fa yunaha anhu in ya kasance yana cutar da wanda ke bayan shi in yana limanci to sai a jaye shi a jaye musu shi a kawo ne wa ya juzu uluwul ma'amumi ala imamihi wannan matsalolin suna da mahimmanci sosai kuma ya halatta mamu ya kasance saman liman ma'ana misali a ce wannan bene ne wanda suke bene sallar su ta ne ta yi amma sai inda ƙasa ya mi ya cika shi ne ma'anan ya halatta mamu ya kasance ƙasa ya kasance sama liman na ƙasa walau bi sathin ko da a bene ne shine sath wala ya juzu kenan nan yana nufin ko da bene ne misali a ce nan masallaci can tudu can kwari to wanda suke tudu babu lahi dan liman na kwari to misali a ce sathi ne bene ne shi ma duka babu lahi wala ya juzu lil imam al ulu sai dai shi liman baya halatta gare shi yayi sama mamuna kasa al ulu alama amumihi baya halatta gare shi ya hau saman mamu illa bi shay'il yasiri sai dai abu kaɗan ka shibiri wa nahwihi kaman ɗani da makamancinsa ɗani shine wannan kenan daidai ɗani ne ya halatta liman yami yawa ya hau ya kasance ya ɗan ɗara mamu kenan wannan me yake nuna maka yanzu a wannan masallacin idan liman na sama ana gan da ke ko kenan wanda suke sama ba su da ni ba su da sallah wanda suke kasa ba su da sai wanda suke sama ko kuma ce abin da yake dacewa shine liman kada ya mi ya hau sama ya tsaya kasa ko ina kuma haka ake yi ko a Saudiya in kaje wurin da sama take doka ta yi kasa ina ina nihin harami wurin da sama yake take yake dokan mutane ya yi kasa amma ko da yaushe liman ina yake ba a cewa bari a koma sama inda yake dokan mutane a yi sallah a'a sai dai a tsaya kasa daga kasa a yi sama na'am to kun ga irin wannan wasu wuraren da ake yi sai a yi masallaci sai ka gani wurin liman ya yi sama sosai to kun ga duka wannan bai dace ba wa in qasada al-imam aw al-ma'mum bi 'uluwihi al-kibra batalat salatuhu idan liman ko mamu ya nuhaci sama dan girman kai to sallar shi ta lalace misali yace shi bai sallah ƙasa sama zai sallah dan mi dan saboda gani yake ya yi karhin ya sallah ƙasa ko kuma a shi liman yace dan mi ya kamata wurin shi ya bambanta da na kowa a yi mishi sama su kuma mutane suna mi a bari ne aka ce ka hau sama amma bayar da sallah ina ake yi ƙasa ake yi kina wajen kutuba ne ake ake hawa sama shi yasa a shifar sallar manzo Allah da manzo Allah yana nuna musu idan ya kawo wajen ruku'i da sujada yake ƙasa yake komowa yayi wa min shurutil ma'mumi an yanwi al-iqtida'a bi imamihi daga cikin sharuɗan mamu yayi niyan koyi da limaminsa innamal a'malu bin niyyat kina in zaka bin mutun sallah kai kai niyya da zaka bin shi sallah ma an-niyyatu min a'malil qulubi lal lisan cikin cikin zuciya ne zaka yi niyya wala yushtaratu fi haqqi al-imami an yanwi al-imama ba a shar'anta ma shi liman yayi niyyar limanci illa fi arba'i masail sai a wurare guda hudu wannan yana da muhimmanci fa yanzu tarin kana aiza kowa kai ka zo kana sallah ka ce wasu su zo ne su zo su bi ka kenan ba za ka ci ba a ni ban yi niyyar zan yi limanci ba kenan ku sake sallah ku ko ku koma gehe ku yi sallah ku a'a shikenan su dai ne za su yi niyya kai baka da laifi yace sai dai wurare guda hudu su dole ne nan sai liman yayi niyyar limanci fi salatil jumu'a sallan jumu'a wa salatil jam'i da sallah ta hada salloli guda biyu shine salatul jam'i ai hada salloli guda biyu wa salatin khawfi da kuma sallata tsoro wa salatin istikhlafi da kuma sallan istikhlaf istikhlaf shine limami ya samu matsala sai ya jayo wani yami yawwa ya ci gaba da sallah idan shi sai niyan zai ci gaba da zai ci gaba da limanci shine istikhlaf mun gai akan cewa ba lalabe ba ake ba kaka je ka lalabo bihin lace ce ba shi kadai ce amin ba yawwa kinan ka duba ka gani wanda ya dace ka ce mishi wani zo shiga ko ka mishi ishara aha wa zada ba'dhum fadl al-jama'ati 'ala al-khilaf fi dhalika wasu malamai sun ƙara falala ta jam'i akan sabanin haka ma'ana a cikin matsaloli na al'imama wasu malamai sun ƙara falala falala ta bayani akan falala ta limanci wa yustahabbu taqdimu sultani fil imamati a ana son mustahabbi ne gabatar da shugaba a wajen limanci idan akwai shugaba shi ya kamata ya ba da sallah to kun ji masu masu sukar malamai don sun shiga miki siyasa ya ce sun marabbul manzili sannan mai gida ma'ana ka zo ziyara gidan mutum ko kuma inda shi ne ke shugabanci ko shi ne ke limanci to shi ne kamata sun malmusta ajiru sannan mai haya yuqaddamu ala maliki ana gabatar da shi akan mai gida mamallakin gidan me malan yake mihi yanzu ku ne kuka kawo ziyara gidan wane in lokacin sallah yayi ga mai gida ga mai haye gida shi mai gida ya ka ziyara ne yanzu mai haye gida shi ya cancanci yayi mi yayi limanci dan yanzu kamar a matsayin shi ne mai gidan ala ga da ke ko in kuwa kana haya adadin kwanakin da kake hayan nan kawai matsayin gidan me yake kawai mallakin ka yake dan shi yasa in kai wata banna dole zaka bi zaka biya zaka gyara malam yace thumma zaidu fil fiqh thumma zaidu fil hadisi sannan ana gabatar da wanda yahi ilimin fiqh ana gan da kyau ko sannan wanda ya yi ilimin hadisi sannan wanda ya yi kira'a ma'ana wanda ya hadda to kun gani ba ko da yaushe ake kallon mi ba hadda idan dai wannan yana nan muna kada ka takaita ga hadda kawai kuma ka ce duk inda ka zo so kake kai a baka limanci sallah ta rikice kai ma mutane kuru-kuru ala ganin da ke ko yawwa ai ta hadda kuma ai karatun fiqh da da littafin hadisi domin ita hadda ba ta da lokaci rayuwa gaba ɗaya ne zaka yi ta summa za'idu fil ibadati sannan wanda yayi yawan ibada summa al musil fil islami to kaji su tsohi yanzu ma ne aka kawo gare su sannan wanda ya hijima a musulunci to munan dai sai mu ce wanda ya hijima wanda ya shekaru ko da duk musulmai ne yawa sannan tsoho wajen shekaru summa zunnasabi sannan kuma mai dangantaka ma'ana dan babban gida to kaga a wajen sallah sai an sai an karike da wasu sannan a kawo gare shi shine zunnasab wani dan babban gida haka summa jamilul khalqi ka fikihu akwai abubuwa hada ma mai kyawu da mara kyawu ake kallo cikin sallah sannan mai kyawu sai guda biyu ne ilimin su dai shekarun su dai amma guda ha dan sharaf ne ala taba kaman taba ka lashi yawa to sai a gabatar da mai in shi malaman fikihu sannan mai kyawun halitta shine me yake da suna jamilul khalqi mai kyawun halitta summa hasanul khuluqi sannan mai kyakkyawan ɗabi'u gaskiya in ana bi a hankalcewa ya kamata a gabatar yawwa summa hasanul libasi a to kaji sannan mai kyawun kaya wannan ya shawo gizina wannan da gizina yake wannan wannan wannan yana abu ne mai a hankalce ma yana da kyawu domin Allah ce khuzu zinatakum inda kulli masjidin yawwa wannan ya hito daga daga makera da kayan shi sai wari suke yi shi kuma wannan ai ka san ba su zama dai la yastawi minkum man tatayyaba man lam yatatayyab inna Allah jamilun yawwa kun gani yuhibbul jamal yawwa kenan wa man kana lahu haqqun fi at-taqdim fi al-imamati wa naqasa an darajatiha duk wanda ya kasance ya cancanci a gabatar da shi a limanci sai dai ya rage wata daraja ka rabbi dari kawar misalin mai gida in kana abdan in ya kasance bawa ne to kun gani ya cancanci limancin amma kasancewar bawa ne ya rage daraja aw imra'atan ko mace ce an zo kun kawo ziyara gidan lattizuwa lokacin sallah yayi a ba a cewa ta shiga ta bada sallah dan ita ce mai gida aw ghairi alimin masalan ko kuma jahili misali dan kun zo gidan jahili ba ku cewa an ce mai gida shi ke bada sallah a aka ku yarda shiga gaba ka bada sallah fa innahu yustahabbu lahu an yastaliba man huwa a'lamu minhu to shi wannan an hiso ya maye gurbin ya maye gurbin shi da wanda ya shi ilimi wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani babu salatul jumu'ati babin bayani akan sallar juma'a wa salatul juma'ati fardun alal a'yani sallar juma'a farilla ce akan kowa shine al a'yan ai fardun alal aini idan aka ce al ain ana nufin asalin mutum kenan farilla ne akan asalin akan kowa walaha shurutun kuma tana da sharuɗa wa wujubun da wajibai wa arkanun da rukunai wa adabun da ladubba wa a'zarun tubihu takallufu anha da kuma uzuri ko uzurrai wanda suke halatta mutum ya ƙi zuwa juma'a fa amma shurutu wujubiha fa sab'atun amma sharuɗan wajibcin sallah wajibcin sallar juma'a sharuɗa na wajabcin sallar juma'a guda bakwai ne al'islamu musulunci wal bulugu balaga wal akulu da hankali wal zukuriya da kuma kasance da kuma mazakuta shine wal zukuriya wal hurriya da kuma yanci wal iqamatu da kuma ya kasance ba a balaguro mutum yake ba a gida yake was sihhatu da kuma lahiya kun ga wannan wannan magana tana da muhimmanci cewa in mutum yana cikin balaguro juma'a ba dole bace a kansa yanzu za ku gani kuna cikin balaguro cikin kar mai mota zai zo ya tsaya wani masallaci sai an yi minti kusan talatin ko sun awa ma guda kuna jiran a da sallah alhali kun ba dole bane ku yi ne ku yi wannan juma'a ba juma'a bata kama ku ba juma'a bata kama ku ba kenan mutum na cikin balaguro juma'a ba dole bace akan shi wa amma arkanuha fa khamsatun amma rukunanta guda biyar ne al-awwalu al-masjidu allazi yakunu jami'an masallacin da an yi sa ne dan juma'a shine ma'anan yakunu jami'an masallacin da an yi sa ne dan juma'a asani al-jama'atu sune me yake da suna a samu jama'a wa laisa lahum haddun inda malik a wajen imamu malik ba su da iyaka balla budda an takuna ma'ana kamar mafi yawa yake ne amma mafi karanci akwai akwai adadi da suka sa balla budda an takuna jama'atan tatakarra bihim qaryatun sai dai dole ne su kasance jama'a ne wanda wani gari yake kewaye da su ma'ana suna cikin gari ma'ana wanda suke ƙauye ne kuma in tsiraru ne ba su babu babu juma'a dole a kansu amma in gari ne wanda yake akwai tabbatattun mutane shine ma'anan tatakarra bihim qarya qarya ay yastaqiruna fi qaryatin wa rajjaha ba'du a'immatina annaha tajuzu bi 12 rajulan wasu daga cikin malamanmu sun rinjayar da cewa tana halatta ga mutum goma sha biyu baƙi da lisalamiha wanda suna, suna nan har sai an sallame ta misali da a ce an samu mutum goma sha biyu amma ana cikin hudu ba sai mutum biyu suka tai to wannan sallar juma'an ta sabka da kan ba za ku yi sallar juma'a ba tunda ba a samu tabbatattu ba ma'ana sai an samu goma sha biyu wanda daga harkon sallah hammi har zuwa a sallame suna nan amma kuna cikin sallah wasu suka tahi to shi kenan sai dai ku yi azhar to a takaice dai an samu sabani sosai a wajen malamai dangane da adadin wanda juma'a take kulluwa da akan su da nan ma kusa kusa in ka duba cikin bulugul maram al'imam ibn hajar ya kawo ya ce kusan ƙauli guda arba'in ya ambata ƙaulukan gabaɗinsu a cikin fatul bari amma da ƙarshe dai babu ni dalili da ya bambanta jam'i na juma'a da jam'i na ne da sauran salloli na yi an samu mutum mutum uku haka misali suna wadatarwa guda ya tashi ya hudu ba in ya ƙare ya shigo ya yi ne ya yi limanci sai na gaba asalisu alhutubatul ula rukuni na uku shine hudu ba ta harko wahiya rukunun ala sahih malam yace rukuni ce a magana mafi inganci wa kadhalika alkhutbatu thaniya haka hudu ba ta biyu al mashhur magana mafi inganci wala budda an takuna ba'da zawali kuma dole ne sallar juma'an nan ta kasance bayan rana ta huta daga tsakiya ana gani da kyau ko dole ne hudu nan ta kasance bayan rana ta huta daga tsakiya wa qabla salati kuma kamin ayi sallah ma'ana ba a yin hudu ba bayan an yi sallah sai an yi sallah sannan ake hudu ba sannan ita kuma hudubar ana yin ta ne bayan rana ta mi ta yi zawali amma magana mafi inganci shine lokacin sallar juma'a shine lokacin sallar idi harkon lokacin sallar juma'a shine daidai harkon lokacin sallar idi a hadisai karara wanda in ka karanta bulugul maram zaka ga wannan hadisan wata rana ɗaya daga cikin sahabbai yace mun kare ke sallar juma'a muka dawo gida وليس للحيطان ظل يستظل به alhali gina ba ta da inuwa yaushe ne gina ba ta da inuwa lokacin da rana take ina take tsakiya lokacin da rana ba ta da inuwa kenan ya nuna sun fara sallar kamin rana ta ne ta zo tsakiya suka kare sallar rana ba ta huta daga ina ba ta zo daga tsakiya ba domin in rana ta huta daga tsakiya ne za a fara samun mi za a fara samun inuwa sai kuma ya kawo wata riwaya al-Imam Ibn Hajar a ƙasa wadda ta nuna sun kare ke sallah fa kharajna natatabba'ul fai'a sai muka huto muna bin muna bin inuwa sai ya nuna wataran suna yi bayan rana ta huta daga tsakiya wataran kuma mi kamar ta daga tsakiya wannan shine rikicin da aka yi tai da malam Albani Zaria rahimahullahu ta'ala ana gane da ke ko dan yayi sallah karhe tara na na safiya to kuma da aka zo duka suka yi tsuru tsuru da su dalilan su sune takriratul fiqhiyya shi kuma dalilin sa shine ahadithun nabawiyya ana gane da ke ko yawa to kaga bambancin nasu shi dalilin shi karara yake tamkar rana lokacin azhar yawa su kuma magana tasu malamai suke cewa aqwalul ulama yustadallu laha la biha idan malami ya faɗi magana ana neman mishi dalilin magana ne ba wai magana tashi ake buga dalili da ita ba sai in kai muqallidi ne to in kai muqallidi ne wannan kuma hukuncin naka daban yake walaysa fil khutbati haddun inda malik aidan a wajen malik hudu ba ba ta da kayyadaddan lokaci ma'ana ba ta da adadin lokacin misali a ce awa guda ko kuma minti talatin ko abin da ya kamata haka wala budda an takuna mimma tusammihi al-arabu khutbatan kuma dole ta kasance daga cikin abin da laraba suke ce ma huduba ma'ana huduba ya kamata ta bambanta da muhadara ko ya kamata ta bambanta da wa'azi wa tustahabbu at-taharatu fihima mustahabbi ne kuma yin ɗahara a wajen hudu ba guda biyu ta juma'a na san ma'ai da waya a ce liman ya hau min bari ba tsarki a ce liman ya hau ba arwallah ya hau min bari ba arwallah to bari mu zo wata matsala liman ne bari mu gani gaba sai mu tattauna matsala yace fi wujubi wa fi wujubi alqiyam lahumu taraddud an samu sabani dangane da wai dole ne hudu ba sai an yi ta da tsaye ko ba dole bane magana mafi inganci dole ne a yi hudu ba da tsaye dan da tsaye manzon Allah ya mi ya yi ta arrabi'u al-imamu limami kenan dole a samu limami a wajen sallar juma'a wa min sifatihi an yakuna mimman tajibu alaihi al-juma'a ya kasance daga cikin wanda juma'a ta wajabta akan su ihtirazan min as-sabi kenan a kishiya ta yaro wal musafir da kun mai balaguro tunda shi bai tawajabta akan shi ba wa ghairihima da wanda ba wannan ba ta nan ma kwanaki an samu wani sabani a Bauchi a majalisin dutsen tanshi wata rana Dr. Abdulaziz rahimahullahu ta'ala Dr. Idris Abdulaziz ya ba da sallah ta Juma'a ya kare hudu ba an zo za a yi sallah to sun yi wani bako sai ya gabatar da bakon ya ba da sallar Juma'a to nan gari ya dau harami ana ga da ko dama ana jiran su yi to kun gani in an bi ta fiqihu ba za a ce sallar su ba ta yi ba sai dai a ce sun yi makruhi ana gane da kyau sun yi khilaful aula domin wanda Dr. Idris ya gabatar balaguro yake shi kuma mai balaguro sallar juma'a ba mai bace ba dole bace akan shi bayan wannan kuma shin wai ya halatta mai hudu ba daban kuma mai ba da sallah daban magana mafi inanci ba manzo Allah bai haka ba sai inda mi da larura ko yawwa to inda larura wannan babu lahi nace larura ke sa marin suruki ko yawwa malan yace wa ghairihi ma da wanda ba su ba mimman lam tajib alaihim ga wanda juma'a bata wajabta akan su ba wa yushtaratu an yakuna al-musalli bil jama'ati shar'i ne kuma ya kasance wanda zai ma mutane sallah huwa al-khatibu shine mai yin huduba ana gane da ke ko to kun ga da wannan fatawacce suka rosa sallar majlis dutsen tan suka ce sallar juma'ar da aka yi ba ta yi ba dan wanda ya huduba ba shi yemi ba ba shi ba da sallah ba illa li uzrin yamna'uhu min dalika sai da uzrin da ya hana ta haka amma shi kuma ya zo ya ga yi uzrin yace bai jin dadin jikinsa ne yaji bai zai ji natsuwa a cikin sallar ba shi sa ya gabatar da wannan ya ba da sallah sallah yanzu ta yi ko ba ta yi ba yawwa min maradin rikin lahiya au jununin ko hauka ya kare hudu ba sai hauka ta taso alagar da ke ko awwa tana iya faruwa fa domin aka ce hauka hatta warwadiya duk suna sa ta a ciki aw nahwi zalika ko abin ne kama da haka wa yajibu intizaruhu lil udhri al qaribi amma dole ne a jira liman dalilin uzuri na kusa alal asahi a magana mafi inganci a kumina afuwa kaɗan to kakku ce tani ne ya kira shi ba a iya barin kiran shi ko ba tani ba ne ya kira ya kira wanda ya shi tani muhimmanci ne ya kira tsohuwa ce ta kira kun ga irin wannan su ko sallan nafila ake yi yawwa aka ce a katse to balantana karatu wanda ana ana yi ma ana shiga wani wani fanni daban na ina ne muke a ya ce dole ne a jira liman idan ya yi hudu ba wani uzuri ya kama sa misali liman ya kare hudu ba isa ga ba da sallah sai tuna bai arwalla ba ko arwallar shi ta kare to a jira shi je arwalla ya zo ya mi ya ba da sallah shine lil uzril qaribi alal asahi a magana mafi inganci al khamis na biyar kun ga wannan yana iya faruwa fa yana iya faruwa kenan jiran shi za a yi je arwalla ya komo na biyar mawdi'ul istitani rukuni na biyar shine kasance wurin da ana zama ne ma'ana gari ne wanda ana zama akwai tabbatattun mutane suna zama a garin fala tuqamu aljum'atu illa fi mawdi'in yustawtanu fihi ba a tsayar da juma'a sai wurin da ana zama wa yakunu mahallan lil iqama kuma ya kasance wuri ne na dawaman mutane yumkinu almaswa fihi wanda wasu suna iya masu zo su zamna a wurin shine yumkinu almaswa ma'ana wasu suna iya su maida shi malabata su baladan kana aw qaryatan babban gari ne ko kuma alƙarya ce wa amma adabul jumu'ati fa tamaniyatu amma la dubban jumu'a guda takwas ne al-awwal na farko al-ghuslu laha yi mata wanka wa huwa sunnatun inda al-jumhuri sunna ne a wajen mafi yawan magabata a mafi a wajen mafi yawan malumai wa min shurutihi an yakuna muttasilan bir rawahi daga cikin sharadi na wankan juma'a ya kasance an hada shi tare da sabkon zuwa masallacin fa in iktasala idan yayi wanka na juma'a washtagala bi gada'in sai ya shagalta da cin abinci aw naumin ko kwana a adal husla to zai sake wanka alal mashhuri a magana mafi inganci ana gane da kyau ko kenan wankan juma'a ana so da an yi shi ina za a je juma'a za a shi masallaci za a shi kenan wannan ba ce ba dole ne sun ce menene sunna ne mustahabbi ne kenan kenan babu lahi kai kai wankan juma'a tun da asuba ka je wajen aiki lokacin juma'a yi kami ka wuce babu wani laifi asani asiwaku na biyu sunna daga cikin sunnonin juma'a yin asuwaki goge baki asalisu halqu sha'ri na uku aski gashi ana gani da kyau ko dai aski gashi shi yasa zaka gani ni abinda na taso a gida na ga tsohonmu kowace ranar alhamis da marice sai an masa aski shi yasa kullum gashin su kwalkwale shi wanda a ce ma duk sati sai ya aski ala gan da kyau ko wannan a yi aski a hudda a kai hudun lokaci guda da kuma gyaran gashin baki duka to kenan a malikiya sunna ne arrabi'u taqlimul azafiri na hudu ɗebe yan yatsu alhamisu na biyar tajannubu ma ya tawalladu minhu ra'ihatul kariha nisantar dukkanin abun da yake jayo shine ya tawalladu yake aifar da wari na kyama ai wannan kai tsaye ne zaka kawo hamuta dai ko yawwa hamami na hamuta ai babu wanda yi saurin zuwa kamar wannan kinan shi yasa in san samu ne duk sati ka rika mi ka rika ɗebe gashin domin shi in ya taru shine yake jayo mi wannan warin shi yake jayo wannan warin ko kuma tufafi na aiki ka ƙare yawo a cikin ini tun da sahe kana ta yawo kawai lokacin juma'a ya zo kaji ka haɗa masallaci kun ga wannan yawon yawan motsin da kai zai iya mi zuha yawan zuha zai iya sababa mi wannan warin as-sadisu at-tajammul bis-siyabil hasana shi yasa manzo Allah wataran yana hudu ba sai ji masallaci ya ɗau ya sake yanayi sai manzo Allah ya juyo hudu ba ya koma mi zai hana ɗayanku ya samu su tufafi na zuwa juma'a bancin tufan aikinsa ma'ana ya wannan ne don in lokacin sallah wanda suke kasuwa da wanda suke gona kawai masallaci ake kewa. to sai manzo Allah ya musu hada me zai hana in ma wurin aiki ne ka je da tufafi guda biyu in lokacin sallah ka hudda wa'annan ka sa wasu na taba irin wannan hudubar a masallacinmu na markazul iman to akwai wasu masu sude a wajen masallacinmu wallahi maganar da nake muku turar da muke wannan hudubar kullum rajuma'a da sabin kaya nake ganin su ko in ce da kare wankaki nake ganin su amma da kuma masha Allah akwai kokarin saurin zuwa masallaci da su ake hudu ba har ko har karshe amma da da kayan nan nasu na sude masu daudan nan da fencir da sauransu da su ake zuwa masallaci a yi sallah amma da aka yi hudu ba to Allah ya sa masu girman kai bane in wani mai girman kai ne sai ce dan saboda shi ne ma aka shirya hudu bar sai ya bar ma masallacin gaba daya malam yace as-sani as-sabiu ko as-sadisu at-tajammul bi siyabil hasana sanya tufafi masu kyau asabi'u na bakwai at-tatayyubu laha sanya turare dan juma'a kun sa akwai wanda ba su son turare ko to ko da dan juma'a dan ka samu wannan sunnar ka sami sai in ya kasance in ka sashi baka jin natsuwa misali ni in turare yawa ina jin rashin natsuwa majina kai tana kama ni misali wancan satin da muka yi daura a wancan masallacin ai kun ganin da suke tafusa turare ko ni dai na dai hakuri dai ne amma ga goben sai da na tashi da tsananin majina ai kun garar da muka komo karatu na ƙarshe yanayin yanda nake majina ce ta kai mini sosai dan wannan turaren da ake tahesawa tahesa shi ne yake da an jima an ɗauko na san kamfanin turare a gare su haka ne mai mai masallacin babban mutum ne a garan marshe ina tsammani suna kawo turare sosai to har kwafes ke gare su na turare ɗaukowa ne kawai ake ana hesawa na shigo zan zan yi tahiyatul masjid sai da yazo inda zan aza goshi ya yi sashi ce ba wa Allah ya aza ya kyauta ta min ni kun bai san ala ga da ko wannan shi ne kenan ya ka ce Allah ɗaya gari banban ko kuma abincin wani yawwa gubar wani wannan shi ne kenan ko gida marin ta sani in dai ina ciki ba a sa turare sai in babu ne na a sa ko nake zuwa ya rage نعم السابع الثامن المشي لها دون الركوب ينتهي بند هوا أبو هوا illa li uzrin sai da uzri yamna'uhu min zalika da yake hana masa wannan kenan sunna ne zuwa juma'a ƙasa amma idan da wani uzuri misali masallacin da zaka ta iya ƙasa baka jin natsuwa ko kuma hudubar da ake baka ganewa to kana aika hauna ka tai na nesa dan ka ji inda zaka gane huduba domin hudubar juma'a tana da muhimmanci sosai idan baka gane hudubar wuri ga inda kake gane hudubar sai kamata ka je wa amma al'azaru al-mubihatu litakhallufi anha amma uzurruka wanda suke halatta mutum ya bar juma'a min zalika daga ciki al-masaru shadid shine tsananin ruwa wal wahalul kathiru da kuma cabo mai yawa wal mujazzamu allazi tadurru ra'ihatuhu bil jama'a da mai cutar kuturta wanda in yaje juma'a mutane za su cutu da warin shi ko ba shi ba bayan mai cutar kuturta kun sa akwai su mutane da suke da cutar akwai wani suna da ake musu da hausa yawa mai warin kashi da za kuma mai warin kashi to irin wannan abin da ya alkhairi shine kaurace ma juma'a musamman in cikin ciki ne amma in waje ne misali kun gani ko kuma ya je juma'ar amma ya tsaya inda mi ba zai kusanta da mutane ba wallahi jarabtawa ce jarabtawa ce jarabtawa ce akwai wanda zaka gani da haka da ya zo wuri sai ka ji duri ya me ya haɗu me ko turaren duniyar ne zai sha hawa sai ka ji shi jarabtawa ce irin waɗannan ne in ka gan sai ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila irin wannan kacin su haka zaka faɗi zaka iya kai ka shekara ka sa baka sa turare ba amma ba a jin warin ka amma shi kuma gashi kaga wannan ko wannan Allah ya maka ai abun godiya ne wal maradu wat tamridu da kuma rishin lahiya da kuma jiya in kana jiya ya halatta ka fasa zuwa juma'a don kula da mara lahiya bi an ya kuna indahu ahadun min ahlihi maridan shine ya kasance a wajensa akwai ɗaya daga cikin ƴan uwansa da bai da lahiya ka zaujati wal waladi kaman da ko kaman mata ko da wa ahadil abawaini ko ɗaya daga cikin iyaye wa laysa indahu man ya'ulu man ya'uluhu baya da wanda zai kula da shi sai shi fa yahtaju ila takhallufi li tamridihi sai ya buƙaci me yake da suna ya ƙi zuwa juma'a don saboda kula da wannan marashin lahiyar babu laihi wa min zalika idza tudira ahadun min aqaribihi aw ikhwani yana daga cikin wannan idan magagin mutuwa ya zo ma ɗai daga cikin ƴan uwansa ko makusantansa ana ganin shine ihtidar idan magagin mutuwa ya zo ya zo ma mutum ana so a tsaya wurin shi dan a rika maimaita mishi wannan kalmar sami la ilaha illallah ana gan da kyau ko to kana iya ka zamna dan saboda ganin ka kai mishi wannan wanda mai yiwa in ya faɗe ta ya kasance dalilin tsiran shi malam yace qala malikun fi ar-rajuli yahliku yawm al-jum'a imam malik yace dangane da mutunan da zai mutuwa a ranar juma'a fa yatakallafu indahu rajulun min ikhwanihi sai wani mutum daga cikin ‘yan uwansa ya ƙi zuwa juma'a don ya tsaya wajen wannan gawar, yan rufe sha'anihi yana dubin sha'anin gawar la ba a safi zalika yace babu lahi akan haka. Wa min ha law khafa ala nafsihi min darbi zalimin daga cikin wannan da mutum ya ji ma kansa tsoron wani azzalumi ya bige sa in ya haɗu da shi wajen juma'a. Au habtihi ko kuma ya kama shi wa akhdhi malihi da karban dukiyarsa wa kadhalika al-mu'siru yakhafu an yuhbisahu garimuhu haka kuma wanda yake ba yada wanda yake cikin tsanani ana biye shi bashi yana tsoron mai biye shi bashin nan ya tare shi a wajen sallar juma'a yace sai ya biya shi ya halatta yake zuwa juma'a alal asahi a magana mafi inganci halagar da ke ku haka ne wa ya halatta kana tsoron ka haɗu da wanda kake biya bashi kuma a garin ku masallaci guda ke da kwai dan naji wani ya ce sai ka sake masallaci ai a'a masallaci guda ke da kwai to to a wannan lokacin kawai kami kawai ka zaman ka gida kai azhar mm kai ta istighfari ka bashi bala'i ne shine ƴan magana suka ce addainu hammun bil laili wa mazammatun bin nahari hammun bil laili cikin dare damuwa ta jaye ka ka yaushe zan samu kuɗin biyan bashin nan kai ta damuwa na ana biyar ka bashi wa mazammatun bin nahari kuma kaskanci a cikin ini ma'ana in kana yawo kana tsoron ka haɗu da me da me biyar ka bashin nan akwai wani karin magana da Hausa ke ce ma idan bashi yayi yawa kafa ke biya masa idan bashi yayi yawa kafa ke biya masa me suke ni ma'ana ka arce ka tsere ma'ana ka shayo kwana sai ka tsinkaye mai biyar ka bashi yawwa sai kafa milici ban baki ba shine ma'ana idan baki yayi yawa kafa ke biya masa yawwa sai ka ari ta kare to ai kun bashin yayi yawa ka ari ta mutum kuma ka ari ta kare a kun gane me nake nihi ko to a takaice dai bashi bala'i ka roki Allah ya raba ka da bashi Allah ka raba mu da bashi ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له حكما مكاهو wanda ba ya da jagora babu lahi yake zuwa juma'a amma law kana lahu qa'idun amma da a ce yana da jagora aw kana mimman yahtadi lil jami'i ko kuma yana daga cikin wanda yana iya zuwa juma'a ko da bai da dan jagora kun san akwai makahon da in ya saba da wuri yana iya tahiya ko bai da jagora yana iya tahiya ko babu dan jagora bila ka'idin fala tajuzu lahu takallufu anha to baya halatta yaki zuwa juma'an nan wa tahrumu wa yahrumu safaru inda zawali min yawmil juma'a yana haramta ayi balaguro a ranar juma'a in dai rana ta yi zawali sai an yi sallar juma'a sannan a shi alaman tajibu alaihi juma'a ga wanda juma'a take wajibi akan sa kun ga wannan ma mas'ala ce muhimmanci kuma haka ne in dai rana ta huta daga tsakiya to kada ka yi sake ka hau hanyar balaguro sai ka yi sai ka yi sallar juma'a sai ka yi sallar juma'a sai in dai bayan da ka iya balaguron dole ne kuma mota guda ce in ka ce kuma sai ka yi juma'a za ta ne za ta barka misali irin bishi ne irin wanda lokaci guda ke gare su bayan ta babu wata wa kadhalika yahrumu alaihi al-kalamu wan nafilatu haka kuma yana haramta ga mutum ya yi magana ko kuma ya yi nafila wal imamu ya hutubu alhali liman na hudu ba sawa'un kana fil khutbati al-ula aw thaniya dai ne a cikin hudu ba ta hurku yake ko a cikin hudu ba ta biyu wa yajlisu ar-rajulu wa la yusalli mutum in yazo wajen juma'a zai zamna ba zai salla ba illa an yakuna talabbasa bi naflin qabla dukhul al-imami sai in ya kasance dama ya shiga shine talabbasa bi naflin ya shiga a cikin wata nafila qabla dukhulil imam kamil liman ya shigo fa yutimmu dalika sai ya cika wannan dama ka'ida ce a wajen malaman fiqhu yughtafaru ibtida'an yughtafaru baqa'an ma la yughtafaru ibtida'an ana gan da ko ma'ana ya halatta abin da yake ya halatta ya halatta ci gaba ko ana yahi ma mutum ya ci gaba inda ba a yahi mishi in harawa ne zai mi ake nufi a nan in liman ya zo ba a mi ba a nafila ko cikin masallaci kake da liman ya zo ba a nafila to idan ya kasance liman ya shigo kana cikin nafilar ya halatta ka mi ka'ida ta shine ma'anan yughtafaru baka'an ma la yughtafaru ibtida'an kinan tunda ko da liman yazo ya iso kana yi to baka'a ne ma'ana ka ci gaba da yi amma da liman yazo kin kuma sannan yanzu ka tashi zaka yi shine mi shine mi shine laihi shine ibtida'a ko misalin suhur ne ka aza kofin gumba a baki sai kaga ana as-salatu in dai haka aza kofi to mi ci gaba yuktafaru baka'an an yahi baka'an ko ya juzu baka'an amma ana as-salatu kuma ba mini gumban nan a yanzu ba azumi kai ba shi kenan tunda shi wannan ibtida'an ne ba sai ko ana ga ka'ida ce mai shiga wurare da yawa to a takaice dai illiman yanzu ba a nafila sai in tahiyatul masjid ne ma'ana ka shigo masallaci to wannan gaisuwar masallaci kana iya kai ta amma in kana wajen masallaci to ba za ka bi ba ba za ka yi nafilar ba wa ya harumu albai'u wa shira'u inda al'adani asani haramun ne yin kiran sallah eh subhanallah haramun ne ciniki saye da sayarwa bayan kiran sallah na biyu wa yufsaku in waka in ma an yi cinikin to za a lalata shi wa yukrahu tarkul amali yawmal jumu'ati kuma makruhi ne a kiyin aiki ranar jumu'a amma anan in ka diba a shari'i ma ce wayi in kana zalika litta'zimi in za a kin aiki ran juma'a ne dan saboda girmama ranar juma'a in aka yi haka nan makruhi ne domin kamar an yi koyi da yahudawa da nasaru ne da ba sa aiki asabar da kuma me da kuma lahadi amma idan ya kasance baka zuwa aiki ran juma'a ne dan saboda ka samu tahiya masallaci da wuri ka samu shiri mai kyau dan samun albarkacin ranar juma'a to babu me wannan ma shi aka yi so dan shi yasa ma ne manzon Allah ya hana ran juma'a ayi wani karatu sai an mi yanzu irin wannan karatun da muke yi a ranar juma'a makruhi ne mu yi shi misali a ce gobe juma'a ko kamin juma'a sai mu zo mu yi karatu da sahi a cikin masallaci makruhi ne ana gane da ke ko makruhi ne amma in bayan juma'a ne babu laifi dan me yasa ake dan saboda ana son ita juma'ar a zo da wuri to wannan karatun da zaka zai iya mi zai iya shagaltar da kai daga daga shiri na zuwa juma'a da abin da ya kama da haka a takaice dai ba laifi bane dan a ƙasa an hudda ranar juma'a matsayin rana ta ne ta rashin aiki in dai an yi wannan ne dan saboda a rika ba mutane dama su samu tahiyya me juma'a da wuri wallahi kuma wannan shi hida cewa muka ba kasashen da suka damu da musulunci daga cikin kasashen laraba misali ranar juma'a ba aiki dan mi dan mutane su samu damar zuwa juma'a da wuri yanzu mu nan kasashen mu da ake wannan da ake aiki a ranar juma'a akwai wasu ɗalibai wanda ma in sun sabko daga daga makaranta bisa hanya suke ne suke wasu ma'aikatan su ma haka su ƙare juma'a kuma su koma yana su koma wajen aiki babu natsuwa ana so a karanta suratul kafi ranar juma'a in kana zuwa wajen aiki kana daman wannan baka da amma in kana in baka da aiki zaka samu daman yin wannan duka albarkar da ake samu ta sabkoran juma'a in kana zuwa wajen aiki zaka same ta da aka ce ho sabko na zuwa juma'a ba wai ana ana lura da masallacin da kake a lokaci ake lura daga daga lokacin da rana ta hutu har zuwa karewar juma'a akwai masallacin da falalar da ake cewa ana samu ta daidai da sadaka ta raƙumi masallacin ba wanda ya same ta dan zaka isko masallacin sai karfe 11 ake fara zuwa wani ma sai ne sai karfe 12 ala gane da ke ku shi falalan nan ta samun albarkar juma'a ya danganta da sabkon da kake yi ne ya danganta da lokacin da kake zuwa ne ba wai ya danganta da mutanen da ka riga zuwa ba domin akwai masallacin da in midi ka zo za ka yi ba kowa to dan ka zo midi ana haɗa ka ɗai da wanda shi kuma tun ƙarfe goma ya je masallaci shi yasa amma hadisi mai manzo Allah yace as-sa'a marraha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana wa marraha fi sa'ati kaga sa'a aka ce ni aka ce lokaci ba a ce ba man jaa awwalan ko kuma man sabaka nasa ana gane da ko yawa to wannan wannan abin yana da kyau a gane ta shi yasa sahabbai akwai wanda ran juma'a in sun yi sallar juma'a in sun yi sallar asuba daga wurin su ba sa tashi sun yi sallar juma'a dan su samu wannan albarkar ta sabko wannan bayanin na yi shi ne dan saboda akwai masu ruduwa da wai sun zo masallaci babu kowa a ni ne na farkon zuwa na samu daidai da sadakar kyautar raƙumi a baka samu wannan ba mai yawa koyi ne ka samu Allah shi ne kenan kenan lokacin ne ake kallo ba mi ba ba wanda ka riga ba malam yace wa tanaffulu al-imam qabla al-khutbati haka kuma a nafila kamin huduba ana gan da kyau ko nafilan liman kamin ya huduba shi ma makruhi ne liman ya shigo masallaci sai ya ce sai yayi nafila sannan ya hawo minbari ga wannan ba ma ba ma maku bid'a ne eh bid'a ne liman da zai hudu ba ya shigo ya nafila sannan ya hau minbari ya yi bid'a ne manzo Allah da yazo kai tsaye minbari yake hawa wa kazalika yukrahu lil jalisi an yatanaffala inda al adhan al awwal haka makruhi ne wanda yake zama ne yayi nafila idan aka yi kiran sallah na farko wa yukrahu huduru ash-shabba lil jumu'ah makruhi ne mace budurwa ta je juma'a amma in za a in za a in za a fitinu da zuwan nata ana gane da ke ko domin alhukum ya duru ma illatihi wujudan wa adama dan me yasa aka ce budurwa dan an san tana da kyawun diri tana da kyawun huska to in tarihi huskar fa tarihi dirin hijabi kawai ake ganin yana yawo to kun ga wannan babu fitina a ciki kenan babu lahita ce ma sai dai ta tsaya gida ta yi sallah shi yayi wa kadhalika safaru ba'da al-jum'a haka balaguro bayan juma'a wallahu a'lam Allah shine mafi sani balaguro yawa balaguro ran juma'a bayan kituwar al-fajr balaguro ran juma'a bayan kituwar al-fajr malam yace makruhi ne to duka wannan dai istinbatat ne ijtihadat ne na malaman fiqh nan da yace kiran sallah nafila bayan kiran sallah na farko shi ma babu dalili akan karhancinsa asali ma manzo Allah yace baina kullu adanaini salatul bayan kowane kiran sallah guda biyu ma'ana duk in aka yi kiran sallah to ana so a yi nafila babu salatil ina ci darasinmu na farko ya kai karshe mun ci awa guda سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك